إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شو أنفسنا من أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daya ga watan safar a lissafin kenan amma saudiya su biyu ga wata ala kulli hal watan safar wata na biyu a sabo shekara ta musulunci 1445 bayan hijiran manzon Allah daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa sallam kuma cikin baka sha takwas yau ga watan takwas dubu biyu da da ashirin uku. muna sura ta shida al'an'am kuma za mu tashi aya ta hamsin da uku bisa maimaici darasi na takwas kira to malan karanta mana Allah datar da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم
wannan ayoyi kenan guda biyu daga sura ta shida aya ta hamsin da uku da kuma ta hamsin da hudu Allah ya ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'din haka dai muka fitini muka jarrabi ba'dahum sashin mutane bi ba'din da wani sashi din li yaqulu dan su su ce to tsaya tukun me ake nufi abinda ake nufi idan kuka kalli ayar da muka riga muka wuce aya ta 52 wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil bil bil bil ghadati wal ashiba kar kore su suka ce ya muhammad yanda suke fada muna son mu zo mu ji ka amma waɗannan talakawan mun fi ƙarfin mu manya ne cikin larawa a ce mun zo an gamu da talaka ka kore su sai mu zo to wannan shine asalin maganar ina fatan gane ko to sai Allah ta'ala ce karka yi haka to a aya ta gaba wadda aka karanta a yanzu mun karanta ta a baya muka ce a bari sai wata kunko in Allah ya haɗa mu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi haka muka fitini sashi da sashi liyaqulu a haula dan su manya masu abin hannu da suke jin sun isa dan suke fada ya waɗannan ne za a ce Allah ya ɗaga su sama da mu ma'ana su riga mu zuwa ga imani kenan muka yi imani bayan su sun fi mu da gabaci kenan Allah ce ta wannan fitina ce kuna fahimtar ma'anar fassara kuma wannan shi ke nuna maka don talaka da bashi da abin hannu misali ya fahimci gaskiya kar tunanin kai kafi shi kai a ganinka ka ki gaskiyan domin shi da mai zai ka gane gaskiya kuma wannan jahilai tana nan cikin mutane a yau yaushe ya yi karatu da zai gaya mana su malam wani ba su faɗa ba to malam waye malam wani babban malami to ya faɗa annabi muhammad da malaminka da malamina duk su yi ƙar malamin malamin ya faɗa shugaban shugabanni ya faɗa to wannan jahilai suna tare da mutane to kafirai sun yi haka haka muka jarrabe su liyaqulu a ha'ula'i man Allahu alaina waɗannan ha'ula da wulakanci ne waɗannan su ne Allah ya ɗaga sama da mu? na fatun gane ma'anar sai Allah ce alaisallahu bi a'lama bi shakirin to ba Allah bane mafi sani game da masu gode mai gode ma Allah shine ka bi shi ka gode masa bisa ni'imarsa ni'imar ido ka gode mata ka kalli daidai kar kalli ba daidai ba Allah ka datar da mu gode ma Allah kan ni'imar hannu kada hannu ya kai inda ba ce taba ba gode ma ni'imar kafa karka yi tattaki da ita zuwa ga inda bai kamata ba ni'imar ciki karka dura ma ciki abun kwankwada na haram ni'imar tsiraici karka kai shi inda Allah bai yani shine ma nan godewa Allah ko tufar da Allah ya baka kasa je ka bauta ma Allah da ita sai mutum ya caba ado don ya je gun disco ka butulce ma ni'imar Allah ya hore maka abun hawa masha Allah kuma sai ka ɗauki karuwai ciki ka ɗauki giya kuma ka zama butulu bakin kaza cika goge alaisa Allah bi alama bi shakirin an gane ko kuma waɗanda Allah ke gode musu Allah yakan ce inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura Allah ce je ku an gode mu na tabbata ko mai mulki ne a ƙasar kashe an fa gode maka kila ko da kake tsammani ko zai biyo baya to Allah ya ce an gode to kuma mai ki gode maka wannan inda Allah ya gode ba shikenan ba to da haka Allah ya ce ah to Allah ba shi bane mafi sani game da ku ba godiya ku kai ba shirka ta hana ku gane gaskiya da girman kai da hasada kuma sun riga ku ganewa shi yasa kada mutum yayi hali irin wannan waɗannan su Allah bibi ta sama da mu ita kuma gaskiya ba a karɓanta don wanda ya faɗe ta sai don value ɗinta gaskiya ce a to mu ɗauke ta ba don wani ba a duk lokacin da ka ce gaskiya za ka rataye gamsuwa da ita sai wane ne ya faɗa to ai wannan ba daidai ba wane ne ya faɗa to in ƙarya faɗa ba tun da kai kana maganan wani ne tun da kai wani kake kallo to shi kenan ga wani masanin likita ƙwararre an san shi duniya ya ce ka je ka sha poison babu kome sai ka sha tun da kai wane ne faɗa kake kallo ba ku fance ni ba? fance ni malam ne faɗa to shi kenan tun da malam ya halatta a je a saɓi Allah sai ka bi shi kuma misali ne ki ba ku to ita gaskiya malam ya ce in ji abdullahi ɗan fodiyo kaji manya don gaba larabin hausa ƙanin shehu ɗan fodiyo fulanin kirki da allah ya amfana da ƙasa da su ya ce wala yi ta'o alimun fi batili wal haƙo makabulun wa immin jahili ya ce ba abin malami kowaye shi inda ya ɓanna ya kiran zuwa gare shi walhaƙu ita ko gaskiya makbulun wa in min jahili karɓanta ake ko daga jahili ne ko kuwa ɗaya tara da ɗaya sai farfesar lissafi ci a goma ne farfesar lissafi suka ce prof kai daidai ko? to sai mu ce rike farfesar cinka gefe wannan da bai san ma 1 plus 1 ba ya ce ɗaya ga ɗaya biyu shi daidai ga shi kuma jahil malami ne a wannan karon shi ne wancan ma na magana ولا يطاع عالم في باطل والحق مقبول وإن من جاهل باء بالمالم في باطل والحق مقبول وإن من جاهل baiti mai kyau to wannan ke nuna maka irin mentality akaliya irin na kafirai so ka hada wannan ayata 52 da uku sai ka fitar da tafsirin ina fata an gane ko ka karanta na gaba wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum sai Allah yake karantar da annabi shi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka yi imani da dokokinmu shi ne ayyunmu anan in suka zo maka ya manzan Allah suna masu imani to ka ce da su salamun alaikum ka ba su gaisuwa ta mutuntawa saboda haka wanda ya ce zai musulunta sai ka ba shi ka ce salamun alaikum mu shi ne replika na wancan abin da ya faru a yanzu a rahoton waɗanda sun daga sun musulunta dama ka ba su gaisuwa ta musulunci gaisuwar mu ita ce salamun alaikum ita ce sallama salamun alaikum ko assalamu alaikum ka sa alif wallam shi yasa ko a sako irin ta waya kakan ce salamun alaikum ko assalamu alaikum ni yawanci gaisuwa ta kenan salamun alaikum a text message sms saboda siga ƙorani kenan za ka faɗa da na kira salamun alaikum ko assalamu alaikum amma in dai sallama daga salla ne ita sai ka sa alif wallah falle ɗaya ne assalamu alaikum ba ka ce assalamu alaikum a cikin salla suka ce wasalamul mu'arrafa bil alif wallah sun baka tsarin sallama a salla kenan to ka ce da su salamun alaikum salamun qaulan min rabbi tahiyyatuhum fiha salamun an gane ko saboda haka gaisuwa kenan to wannan gaisuwa ta sallama dole mu dinga karantar da ƴaƴanmu da waɗanda a da a'a din suke kanmu sashi da sallama abubuwa baki sukan ta shigo mana ga sunan hello ga sunan hi ga sunan wow da sauransu misali ba ɗabi'unmu ba ne akwai da yawa suna ganin wayewa ne ka faɗi irin wannan kalma wow mene ne wow sai ka ce kwasa-kwasa abin in ya biri ka ce masha Allah amma ka ce wow to me ka samu shirme kuma ya kamata duk lafazin ka ya zamanto yana ɗauko maka sinadar lada ne ok ka ce wow wow sai mai to kuma ka yi koyi da wasu shi wanda kake koyi shi kamata ya ji taka wayewar ya yi koyi da kai ko hello hi hi hi ba namu ba ne an gane ko yawwa boko ba hauka ba ne je ka yi shi amma kar ka bari ya raba ka da ƙa'idarka da addininka da wayewarka da saƙafarka da inda ka rusa a rayuwa kar ka narke sai dai ka narkar kun gane hausar kar ka narke sai dai ku riƙe wannan ƙa'idar tsayi saboda haka idan waɗanda suka yi imani suka zo gare ka faƙul salamun alaikum gaisuwar kenan kataba rabbukum ala nafsihin rahma Allah ya wajabta makan shi rahma ibn kasir sai korarwa cewa ubangiji ya rubuta makan shi cewa rahamar shi ta riga fushin shi sannan kada kada sabo ya taba damunka eh dole dame ka dan babu kyau ma'anan kada dame ka shine maza ka tuba hanyar yaƙi da shaɗan biyar ne farko kaka yi saɓon kuma ka toshe hanyar saɓon biyu kenan da ka yi maza kuma ka tuba na hudu karka ɗaya bai kauna na biyar kawo aikin kirki da yawa sai kawo da shi ko mu gane ba ne wa atbi'i sai atal hasana mai ce ta muhafa abin nan ka san ba kyau istighfari yi sallan nafila raka'a biyu a ci gaba da tafiya shaidan ba zai fasa ba kuma ba za mu fasa ba ya kamu ya ke shi It's a battlefield. Yi sadaka, sauke ƙor'ani, inda za ka gan shi zai tagume ci wannan yana wahalar da ni, Allah ya ƙara maka wahala. Maka ce, to yanzu ni ni wannan saɓon nan ina ma Allah ga a'a wannan halaka ne, abin da yake sauke. La ta yi asu. Araftun? Sauraka Allah ya jauta makan shi rama, annahu yadda lamarin yake. man amila minkum su'an bi jahala duk wanda ya aikata mugun abu bi jahala da jahilci to me ma'anan suka ce duk wanda ya aikata sabo to jahilci yayi kuma al-ma'asi min amali jahiliya fassara ta farko ta biyu suka ce duniya gaba ɗaya jahilci ce jahala ce in ba bin Allah ba to kuma tunda mutum ba zai iya tsira daga sabo ba duk yanda ka kai ko dai wancan ko wannan to wannan baya kore maka imaninka saboda sanin girman Allah ya kamata ya hana mu saba mai kawai ɗaya daga cikin mala'iku da aka nuna masa ya ce Allahu yu'sa Allahu yu'sa Allah za a saba mai sai suka ce to ai su mala'iku ba suka yan adam girma ba dan adam shi ya dora mai sha'awa mala'iku ba su da sha'awa ko an rakaba ba dan adam sha'awa an rakaba mala'iku an gaya za su yi ga kisar hazus da marut misali to dan adam kamar tatata ne me tatata ne a hausa yaro ya faɗi ya tashi ƙarshe fa za ga shi kam ya miki har ya ruga da gudu daga to haka dan adam yake shaɗan ya jefa maka ƙugiya ka buga da shi ya kada kai ka ɗaga shi ka rangada shi da ƙasa ta hanyar imani da istighfari da hailala musamman juma'a ka yi annabi salati sau dubu ya ka gama da shi da haka suka ce mai mai ibada ƙwaya ɗaya ya fi wahalar da shaɗan sama da jahilin da bai san ibada ba فإن فقيها واحدا متورئا أشد على الشيطان من ألف آب ذاك مؤمني بايا ديبا كونا أبدا الله كذا تدب wanda ya aikata aiki da jahala sun mata ba sannan ya tuba kaga yanayi astaghfirullah wa tubu ilayhi hmm? min ba'dihi bayan wancan aikin da yake ba daidai ba wa aslaha kuma ya gyara tuba ya gyara cewa Allah ya uda ila zambin fima menene baqil umri jimi ahlari ko zai sake komawa shine wa aslaha kenan to fa annahu lallai cewa shi Allah ghafurun fa'ulun fa'ulun kuma fa'ilun me yawan ga asalin ghafur daga ghafara ne kun san malfa mighfar malfa ba tana rufe kai ba to gafara haka take rufe zunubi shine na ghafur sittir mai siftawa kenan ko hisabi da malamai suka ce Allah zai mabawa zai ce a duniya ka saba min na suturta ka yau ranar tonon asiri ne babu wanda zan sa ya ga laifin da kai ni da kai ne je kana yafe maka ilaha illallah Allahumma asturna Allahumma asturna ku faɗa wa munna alaina yawma yankashifu al-ghita بستر خطايانا ومحو الجرائم sauraka wanda ya aikata mummunan aiki da jahala ya tumi bashi ya kuma gyara fa'annahu lalle shi ubangiji gafurun mai rufe zunubi ne rahimun mai jin kai ne amma kada wannan magnanimity na ubangiji rahama da tausayi ya ruɗe ka ka ce ai gafur rahim ne bari na yi la ba a haka kafin ka je ga tuba sai ajali kuma yanzu to Allah karfa mana asiri ka kare mu armaje ka aya ta gaba wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabila sabilul mujrimin wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabila sabilul mujrimin aya ta 55 yanda ka jinnan a yanda bayani zo maka dinnan to haka muke yin daki-daki game da ayoyin nufassil tafsil walitastabina kuma domin hanyoyin masu laifi su bayyana ƙarar ga mai hankali ma'ana ƙur'ani bai zama cikin duhu ba hanyoyin maɓannata ai ga shi a fili ko ba haka ba inna hadainahu sabil imma shakiran wa hadainahu najdain to shikenan hanyar kirki dodar ga ta nan a fili hanyar baudewa da badala ita ma ga ita to sai Allah ta'ala ce wa kadhalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin haka muke bayanin dokokinmu domin hanyoyin mabanata su zamanto a fili karara ya zamanto bisa basira kake yanzu hanyar mashaya me ya ɗaka da ita hanyar yan fashe da makami ina ruwanka hanyar yan yahoo yahoo bai ina ruwanka hata irin su mtfa ko ba haka ba ina ruwanka da ga sun sun fito ana son ai kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi ponzi scheme ne mun san su mlm multilevel marketing ayi kuɗi overnight sai sun tara kuɗin su arce su barka da tagumi ku kiyaye sauraka duk abin da yake yana da ƙura ta tare da shi kamar da hankali bet niger mai haɗa kuɗi da sauransu misali Allah ce haka muke bayanin hanyoyi mai ƙaƙo domin hanyar criminals masu laifi su bayyana gare don ku guje musu Allah ka ba mu ikon gujewa aya ta gaba قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين kafin fassara wannan aya ta 56 dangane da hanyoyin mabannata sabilul mujrimin za ka yi mamaki yara ƙanana sha bakwai sha ta sun ƙware wajen sace dukiyar mutane ta hanyar intanet aka ce yawanci yara ne sun ƙware wajen hakin su karkatar da account har wani ke cewa yanzu za ka iske irinsu in ka zo da waya in suka harara sun naɗe ga ƙwaƙwalwa ta masifa amma ta shari da bala'i ƙwaƙwalwar shaɗan ina wannan kwakwalwar ta kuma ta haddace ƙur'ani ku duba shafi ka ce aran ma zan kawo maka hadda da nan ne ka ce riba amma kuna ƙanana kun iya hakin kun iya yahoo yahoo boy kuna sa ido ina ke sace kuɗi a banki ku dinga turo saƙonni na ƙarya ku yi kaza kaza in ba haka ba action will be taken is going to be irreversible ah wai don ka tsorata to abinda za ka yi ka ba mu lamba kaza an da ki hancinka suna nan da yawa tsakaninka da sai addu'a don shedanu ne malaminsu shi ne shedan karka shiga wannan makaranta don halaka ce a tara kuɗi kawai ake ta kuma sai mai ka tara wai sai ne da wannan muna ji tsakanin kafirai ne ya shigo mana cikin wannan bala'in ƴaƴan musulmi da yawa yara mitsa mitsai masu kwakwalwar da ta kamata a ce su haddace littafin Allah su haddace a hadis in ma bokon ne su haddace gaba da ƙa'idan calculus ƙa'idan kimiyya da fasaha dokoki na masana ƙa'idar anthropology so duk wani logi logi logi kuma ku haɗa da ƙoranology misali amma kun zaɓi na ta shirme neman kuɗi misali ku yahoo boy ku yi kuɗin bai je ko ina ba ku gamu da bala'i kuma kuna yi a ɓoye a kama ku ba alkhairi kuma duk jama'a su la'ance ku mai amfani ku misali ba shi da amfani Allah ka kare matasan mu daga barna da dukkanin al'umma gaba daya ya karanta ulga ya musu inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillah ga ya musu ya rasulullah ga ya musu nifa an hane ni an hane ni ko da na bauta ma waɗanda kuke kira ba Allah ɗin nan ba an hane ni gaya musu ya rasulallah ni an umarce ni ne na bauta ma Allah shi kaɗai amma ku gumakan da kuke kira to Allah ya ce ahir akul karkai abin da suke shi ne ma'anar aya ƙulga ya musu inni ni nuhitu an hane ni an a'budu allazina tad'una min wadanda kuke kira ba Allah ba qul ga ya musu la attabi'u ahwa'akum ya ni ba zan bi soye-soyen zuciyarku ba a ra'aita mani ta kaza ilahu hawa afa an ta takunu alai wakila can cikin sura mai lamba 25 aya 41 gaya musu wanda duk ya ce kaga wanda ya bi son zuciyar shi ya riƙe son zuciyar shi a matsayin Allah ɗin shi sun haka ba zan bi son zuciyar ku ba ɗardalantiyo ai na ɓace inda haka ne izan yau in hannu bi son zuciyar to ai na ɓace kenan shi ne izan then i am misguided mana in zan yi then shi ne izan yau in zan bi ku kenan shi ne mana izan na ɓata kenan irinku na'am wa ma ana minal mutadin ban kasance cikin shiryayyu ba ko mafi shiryan bayi manzon Allah ne mafi girman su gaba ɗaya aya ta gaba
قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الباطلين
قل كجيا مسو وانا سنة كلامسة اسلوب التلقين اسلوب التلقين سلونا لك انت ما النبي مغانا كتشي كتشي كتشي جيا مسو اني على بينة من ربي نيفا ina kan shirya ne tsotsar daga ubangiji na shine bayyana ina kan hujja ina kan hanya mai kakkiya ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratan ana wa man ittaba'an ga ya musu ni akan hanya mai kakkiya nake daga ubangiji na ko da dai waka zabtun bi kun kare ta shi ko shikenan ni akan daidai nake amma waka zabtun bihi kun ce ƙarya ne ku tafi amma ni ala bayyanatin min rabbi kaga ayar a daidai wannan gabar abu biyu ne tabbatar da shi akan daidai yake sannan kuma akwai a ɗaya ɓarayin da su suka kare ta wannan daidai ɗin to amma ku sani ma indi ma tasta'jilu nabi abinda kuke so a gaggauta muku har kuna cewa in dai kiyaman nan taka gaskiya ne a yi ta yanzu mana to ba ni da wannan abin da kuke nema a gaggauta din ba nuna yake ba kaga shi ke nuna maka annabawa ba su da ikon komai a hannunsu sai abin da mai duka ya ce shi yasa jahilci ne ka roƙi annabi annabi ka bani lafiya ba hannun shi yake ba kai wannan ka ce son shi ne wannan kinsa ne ba son shi bane karka shirkata shi da Allah sallallahu alaihi wa sallam da fatan gane ko saboda haka ya ani ma indi ma tasta'jiluna bi ai inil hukm illa lillah an gane ko ai mal hukm illa lillah kenan saboda an mukhaffafa ce anan hukunci na Allah ne shi ke saukar da ruwa bisa hukuncin shi shi ke ba da umarni ruwa tsaya hukuncin shi sai ka tashi daga nan kundila kafin ka je kasuwar tarauni sai ka ga ana ruwa a nan kafin ka sha kwana ba a ruwa kuma a wurin hukuncin Allah ne ba yana faruwa haka ba hukunci inil hukumu illa lillah hukunci na Allah ne da haka ba zan ba ku abin da kuke nema ba don ba hannuna yake ba in ana illa nazir gargadi kawai zan yi shi ne aiki araftun ya kusur haƙa Allah shi ke muku dalla-dalla wajen bayyana gaskiya wa huwa khairul fasilin Allah shi ne mafi alkhairin bayyana komai dalla-dalla sama da kowa ya saukar da littafi bayani daki-daki araftun ƙul
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل قيامس كلا قل قل أو تاكينا وكينا أكو نفركو قل إني نهيد قل إني ألا بينا قل لو أن عندي na ce da ku ana kiransa mai uslubut talqin inda za ba ka aiki a ce ka je ka gano ƙul a ƙorani guda nawa ne wa zai mana samun ɗin a ƙurani gaba ɗaya talatin da ka yi binciken sosai to mu baka aiki ka binciko mana haɗuwa ta gaba to shi kenan Allah ya kai mu muna son mu samu ƙul ƙul ƙul of course har da ƙul wallawa kenan da su ƙuliya kenan muna da su guda nawa tun daga a fatiha dai babu a bakara fa za a samu ba za a rasa ba to ka faɗi adadin amma Allah ya kaddara muka da lokaci na gaba kuma muna sare muna tafsiri sati mai zan Allah ta'ala ya so to zaka zaka zo da bayani amma abinda muke so gafata malam duk inda ka dauko ka ce aya kaza sura kaza e zai yi ai an yi ce aya sura ai rafarin ya kare insha Allah na'am na'am to mun gode ku biyu kenan Allah ya taimake ku ya taimake mu gaba da haka ake fada da ilimin addini ko bulga ya musu ya rasulullah law anna indi ma tasta'jiluna bihi da da shine law kenan da abinda kuke so a gaggauta muku da aurina ne wallahi laqudiya al'amru bayni wa bainakum da tuntuna an wuce wurin kuna kartance Allah halaka su ni ne ma zan gama da kudin ba hannuna yake ba to shine laukin ku duba mana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ta'if shekara ta goma bayan an bashi manzanci kafin ya hijira bayan ma waɗanda suka tafi hijira habashe yawanci sun dawo sun so sai ga ta lokaci yayi da ya kamata a bar makka a ɗan fita wani wuri a je a yi da'awa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira yaron gidan shi zaidu ibn haritha ibn sharahil al-kalabi yace zo ka raka ni mu tafi ta'if ta'if daga makka duka duka kilo ne bai kai ɗari ba da ta kai ba kamar ka ce zariya ne zuwa kaduna misali saka an sulasta ya tafi to abinda nake so ba wai tarihin bane cikakke nake so na kawo mana wato abinda ya faru sai zamanto a hanyar da ya tashi dawowa daga ta'if tunda manyan kabilun ta'if guda uku da habib da mas'ud da amuru ibn abdiyalil fitattu ne ƙabilun banu saƙib ke a lokacin suka ki imani da manzon Allah suka gaya masa magana da ba ta da daɗin ji ya kwana goma a ta'if wasu suka ce sha uku ya jiyo zai koma maka alaihissalatu wassalam sai suka tura masa wawayen gari yara suka jefe shi da dutse rasulullah har sai da agaransa ta yi jini daidai wani wadi ko lambu sai tsaya inda ke ce wadin nakhla yana hutawa to nan ne mahallin shaɗina ya zo ya ce ina ɗaga ido sama sai ga mala'ika jabra'il jibril kenan ya rasulla ni ne jibril ga mala'ikan duwatsu kuma dai kasan ta'if oh it's mountainous wuri ne mai ban taba ni dai gari mai duwatsu irin tsayin ba kuma ga su da sanyi ikon Allah ba kamar maka ba za ga yawanci shugabannin suna da gidaje a wurin da manyan malaman su na kai musu ziyara last hajj din to sai annasul zai ke cewa a a ni dai ina roƙon Allah kar a halaka su Allah ka wanzar da su ko masu imani cikin jikokinsu sa fito innahum jahilun ka dubi rahmar to me alakar wannan kisa da wannan aya eh ai abinda aya take cewa qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiya al-amru bayni wa bainakum da komai a hannuna yake ku kareta sai in halakar da ku take yake to a can me yasa bai haka din ba ba hannun shi yake ba a hannun Allah yake kuma ga ra'amar ubangiji kar a halakar da su ko sa gyaru daga ba to je ka ba'if yanzu nan akwai kafiri daya akwai gunki daya nan ne ma hedikwatar gunkin lata tun a jahiliya in kana jin lata da uzza ba to ta'if nan ne home base na gunkin lata tura ka karo shi gunkin sai dai ka je ka tadda masallacin Abdullahi dan Abbas yanzu a gari very huge gigantic masallaci ga kuma kabarin shi auren wa ya gaya maka Allah baya daga addini jalla jalalu shi yasa ka zamanto cikin masu agaza ma addinin Allah da duk abin da Allah ya baka da iliminka da lokaci da dabara da kudinka da hikimarka in ka ki Allah na da ninki ba ninkin da suka fi ka za su yi kuma za ka tashi zero Allah karka samu zama haka saboda haka gaya musu da abinda kuke nema a gaggauta muku a hannuna yake tuntuni laqudiya lamuru da an kare tsakana da ku sai dai wallahu a'lam bil zalimin Allah shine mafi sani dangane da su wane ne azzalimi kuma ay wal kafiruna humuz zalimun aya ta gaba وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو a wurin shi ne shi wakil Allah sauraka wannan hu sun ce zamiri ne na ismul jalala a wurin Allah ne kadai kuma sai gabatar da aljaru wal majrur saboda ind zarfu me المكان هو مضاف مرفوع في محل جر بالإضافة تقديره عند الله كده to a wurin shi ne kadai Allah jalla jalaluhu mafatihul ghaibi dukkanin mabudai na ghaibi a gun Allah suke to menene ghaibi abinda ban san shi ba ka san shi abinda ke aljuhunka ni a wuri na ghaibi ne dan ban san da in baka ba labari ko kuwa to wannan kenan wannan suna kiransa al-ghaibun nisbi gaibi irin na dangane amma alghaibul mutlaq dukkanin su na Allah ne ya aljanna take gaibi ne gare mu mun imani amma akwai da ni'imarta amma waye ganta keke da keke fatan mu Allah zai kai mu da rahmar shi wuta gaibi ce Allah tsare mu da ita to shine misalin gaibi aljan baka ganshi ba gaibi ne gare ka misali amma kai bisa misali to duk mabudan gaibi the key to the unseen a hannun Allah kun gane cikin kuwa zai bani mabudan gaibi guda biyar wa zai bani ayar da Allah ya faɗa a wata sura sura mai lamba 31 aya mai lamba 34 wa zai bani su domin ta fassara wannan kawo min su ka yi sauri da yawa sake na'am Allah ya albarka wannan malamai suna kiransu mafatihul ghaib mabudan gaibi guda biyar inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaib sami wa ya'lamu inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة لقمان كمان chapter 31 verse number 34 ita ce ƙarshen surar to sai ka haɗa ta da wannan nan Allah a dunkula ya ce a wurin shi ne mabuɗan gaibi ba wanda ya san su sai Allah al'imam Muhammad ibn Sirin daga cikin manyan malaman tabi'ai ne an ce ya shahara da sanin fassarar mafarki in kan farki zai iya fassara maka to sun yi zama ne da imamuna malik cikin abin da nake tunawa allahu alam amma dai ana cewa ya ɗaya daga cikin magabata ya yi mafarki wa ya ga mala'ikan mutuwa yace ya malakal maut kam baqiya li min umri sura nawa ba duniya sai malaka ya mai haka ya tsoka maka ce ya tsobiya sai farka bai gane sai jigun muhammad bin siri ya ce abin da yake gaya maka tambayar da kai na cikin abubuwa biyar da laye alamuha illallah shi ne wancan ayar da sharu ya karanto mana inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي تموت إن الله عليم خبير Allah shi kadai ke da ilmu sa'a ilimin tashin kiyama har ƙasa ta nade ba mai gaya maka kiyama ran kaza ga watan kaza babu wanda ya faɗa ya ƙarya siriya la ya'lamuha illa bar ma Allah sani shi eh alamomi daban amma lokaci daban ba kai alama ba sai ka ce an yadda za a baka auren yarinyar kaga an baka alama amma ka isa ka ce ga ranar su ba su faɗa ba sai dai ka dinga tunani kawai kana Allah Allah lokacin ya zo misali amma lokacin da specificity kai baka san lokacin ba wannan misali kawai na bayar to haka idan kaga hadari hadari ba alama za'irwa bane na'am alama ce babba sau nawa ake kuma ya baje amma alama ce mai karfin gaske su suna ka sai ce da shi ai wannan tambayar da kai mala'ikan mutuwa da ya maka haka yana nufin tambayar ka na cikin abubuwa biyar na gaibi da ba wanda ya sani sai Allah sai karanto ayar inna allaha indahu ilmu sa'ati Allah kaɗai shi ya san lokacin shi kiyama ɗaya kenan wa yunzilul ghaitha ke saukar da ruwa mai amfani ruwa mai amfani shine al-ghaith amma ruwa ga magari sunan shi al-matar ko alma ruwa in ya ci gida ba a kiransa ghaith amma ruwan da zai shiga a samu shuka shine al-ghaith amma duk generally ana kiransa ruwan sama bahaushe Allah ya ma bahaushe albarka yana da tauhidi shi ruwa ya gyara ga shi kuma ya sha wahalar ba ya masa ɓanaci tau ruwa ya gyara bawan Allah kaga imani ne fa kuma wahala fai sha to shi ne saboda yi ma Allah ladabi ci a ruwa alhamdulillah ya gyara yana daga cikin abin da Allah ya bahaushe kyauta da shi sallama wa Allah a irin wannan janibi Allah ya haɓaka imaninmu gaba ɗaya inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa yalamu ma fil arham na uku kenan ko Allah shine kada ya san ma fil arham abinda ke cikin mahaifa ai bai ce wanda ba cewa ai abinda kenan ko likita ya gano zaki haifi da namiji ne sai mu ce iya sanin ka kenan ka iya gaya mana likita wani matakin karatu zai kai nan gaba a duniya likita ba mu labari wace ce mata shi nan gaba likita ba mu labari zai ci loma nawa kafin ya mutu ruwa nawa zai haɗiya wa san wannan to amma mai abun alayi alam haɗuma mutu da zinke nan ko yanzu wanda halta bai sani ba adadin loma nawa za ka ci to na sani to Allah bai sani ba tattake nawa za kafin ka mutu kai kanka baka sani ba amma wallahi kullum fi kitabin mubin komai has been documented written ba canji in kaga dama ka fita ma ka yi gudu sau ɗari ahab yana cikin abin da aka rubuta Allah ka ba mu gamawa lafiya saboda ka inna Allah indahu ilmu sah wa yunazzilu al-ghaib wa ya'lamu ma fil arham uku وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير لقمان كينان آية 34 Allah shi ya san gaibi shi ya san lokacin saukan ruwa shi ya san abin da ke cikin mahaifa uku kenan ko na hudu shi bawa bai san me zai gobe ba shine wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada gada anan ba sai gobe ba nan bayan wannan majalisi baka san me zai faru ba na'am muna sa ran alkhairi zai faru Allah na insha Allah insha Allah amma gobe zan je kaza lau shi sa aka ce ka ce insha Allah shikenan ka huta gobe za mu yi tafiya karka manta time ba african time lalle za mu tafi miskini bawan Allah ba kake da goben ba gobe a ce ya ce kai jiki ba daɗi ina ina maganar ka tace kuma misali amma kace insha Allah fa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha cikin sura mai lamba 18 na hudu kenan na biyar wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu rai da ta san inda za ta mutu a haife ka a kano ka taso a kano ka girma a kano komai a kano da an zo last hour ajali Allah ce to ba nan bane zai je umra zai je haji sai ka jance as-salatu alal mayyit yarhamukumullah kamar da suke a harami ku sallaci gawa bayin Allah kuma kana cikin su ce je ya tafi ya to kasan da ne dan Allah bai shafa ruwa ba shi sa kuskure ne wani ce to ni in na mutu ga kabarinmu na gado nan za a binne ne sai ba ka da tabbas ai har kaga mutane suna binne kabarin wai yana kai mu kabarin ziyara akan me ga gawo me kake yi to waccan aya alakata da wannan ayan kin saboda haka idan ka dauko na'am zakallahu khair idan ka dauko aya ta 59 a cikin al-an'am da yace wa indahum fatul ghaib je ka ne fassara a cikin aya ta nawa? ai na gaya muku aya ta nawa a sura ta nawa sai ta fassara li'anna al-qur'ana yufassiru ba'dahu ba'dha qur'ani sashi na fassara sashi mabudan gaibi je ka cikin suratul luqman aya 34 gaibin nan biyar ba wanda ya sani sai Allah da sauran gaibi gaba daya araftum la ya'lamuha illa hu wa ya lama mafil barri wal bahar Allah ya san duk abin da ke sararin duniya ya Allah har ƙwayin tsakuwa da ke bin duniya da acca da gero wanne fi girma ne watakil kana iya fasa gero gida goma in zai abin nan acca ta ɗauki ƙwaya ɗaya inda kun san gero da kyau na tsammanin haka ko to yanzu misali a ce cikin masallacin nan an cika maka shi da ƙwayan acca a ce kullum ka ɗauki ɗaya kayar in sun ƙare ka mutu yaya za a daɗe ko? kama wallahi sai ka mutu wallahi dole ta kana maganar ƙwayan kai ko ƙwayan ko da doya aka tara a ce ka ci da doya doya dai a cikin masallacin nan tab a ce tubawan Allah alhaji zo ka ci gaba da ɗauka ran da ya ƙare in yi liƙa ga ƙwaya goma sai ki ɗauka Allahu akbar amma an rubuta ajali kutibal mautu alame ne ne ibn zai faɗa alal khalqi fa kam fabba ji ibn al-wardi Allah ka ba mu sa'an tafiya saboda haka Allah shi ya san abin da ke cikin albarri fili walbahari da teku content na teku waye sani masana suna ce akwai hydrological composition da kuma ɗayan wane da ɗayan ne hydrology da kuma ɗayan na biyu dukkaninsu abinda ƙasa abinda ƙasa ta ƙunsa suka ce abinda ruwa ya ƙunsa fi na filin ƙasa ya halittun ruwa Allah kaɗai sun su kuma suna ganin kashi ko sittin ne cikin ɗari na duniya duk ruwa ne shi yasa ya ce waje alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yawminun aya 30 sura 21 to Allah ta'ala ce shi ya san abin da ke kan fili shine albar da kuma abin da ke cikin teku ba wannan kaɗai ba wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu ganye da ke yankowa ya tsinko ya faɗo face Allah ya sani ya rab ya Allah sadakar ka ga misali ƙasa iska ta kaɗa ganyen mangoro ya faɗo da sanin Allah don mai duka ya faɗa ka yi tunani wace bishiya ce ganyenta ke yawan saurin faɗuwa Allah ya sani ya sani ko dai wannan faɗowar da kanta ganyen da kanshi shi ko kuma kai kai dalili dalili kamar da jifa kadowa ya ganyen mangoro na magani bari mu je mu kado to wannan da kanka ne fadowar ba da kanta bane to da wanda yake fadowar automatic da wanda mutum ne yayi duk Allah ya sani fadowar wannan ganye da dalili kaza wani ran kaza ga watan kaza zai zo ya yanke ya fado shi ma zai fadi lokacin zai mutu halin abin da ban mamaki sha'anin ubangiji sallama mai ka huta kawai ya fi ƙarfin tunaninka da iyawarka kai kanka ɗauki madubi ka kalli kanka ya aka samu na ido guda biyu jijiya nawa ne ciki in ka ci abinci yake faruwa ne ta ina aka samu nan complex mechanism ka ci abincin ya je wajen metabolism wannan tafi excretion how ya aka yi haka misali ya za ka iya wannan ruwa kalli abu ne kawai sai ka ce huwallah wannan ne rikita 'yan falsafa suka kafirce suka lalace makana da jagora ta me za ka ɓace a raftun sauraka Allah shi ya san abin da ganye ke yanko ya faɗo kuma sannan kafin na wuce nan an ce mumini ana son ya zama kamar dabino ne dabino ganye na faɗo? ɗin na faɗuwa? eh ko baya faɗuwa to amma aka ce mumini zama kamar dabino kamar ya ya fara da bauri ya ƙare da zai mumini ke kuma aka ce ya zama kamar mangoro ka jefe shi kuma ya baka ɗa ba ka wani? kai ba mugunta kai masa ka gaba mutum ya haka haka sai je fi shi duk ba kun yana yara ba duk mun yi a kawai kuma sannan ka yi jifa ya baka kuma ka ɗauka kuma ko godiya ba ka yi ba to shi ne aka ce mu ne zama haka misali allahu akbar to da faduwar ganyen daga ubangiji ne ko daga kai ne mene ne ba daga ubangiji ba to faduwar kowane irin ganye face allah ya sani wala habbatin haka kowace irin kwaya fi zulumati lard cikin duhun dare duk kwaya da ta fado cikin duhun dare ido bai magani ba kai wannan ganyen da kake magana aiki ka gani ko ka san kwaya nawa ke faduwa la ilaha illallah kwaya nawa kwayar hatsi kwayar da ke kasa kowace kwaya cikin duhun dare wala ratbin ko wani abu danye wala yabisin ko busasshe illa fi kitabin mubin dukkaninsu na cikin littafin Allah a rubuce a adane a raskwanance don ka san Allah shine allamul ghuyub shine alimul ghaib wa shahada in aka ce ilimi in ka ce Allah ya magana ta gare shi yasa duk kai kawon malami sukan ce Allahu a'lam ba haka ba duk a ƙare analysis din ƙarshe dai wake da ilimin wa ma utitun min ilmi illa kalila ba abinda aka baku na ilimi face ɗan kaɗan اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين الله كتمك مسلم شيء مسلمين كأنت دا كافر شيء دا كافري الله كحبك السنة دا مبيا السنة دا دكنا مسلم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من كوانا كرشن شايف